wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ko akwai hisabi tsakanin musulmi da kafiri ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ko kafiri ne ka cuce shi an Allah zai maka hukuma in ba haka ba kenan sai a ce musulmi ya zai ta cuta kafiri ya zalunce shi ka saci kudinsa ka karbi hakkinsa ka shiga hakkinsa to ko dabba ce ma dai da ba mutum ba ka cutar da ita yi Allah sai ya maka hukuma akan abin da kai ba daidai da ka ka kiyaye Allah gane da mu wannan ya ce yana neman addu'a ya rubuta jarrabawa Allah ya baka sa'a Allah ya ba mu sa'a duka Allah duk jarraba da za mu yi za a tambaye mu a rayuwarmu Allah ka ba mu nasara a kanta da kuma wanda za a tambaye mu a lahira ita ma ka ba mu sa'a a kanta wannan ya ce ya canja wata sana'a yana neman a mai addu'a wannan masallaci Allah sa masa albarka Allah albarkace ka cikin sana'ar da ka canja Allah ya sa rabonka ne da alheri kuma a ciki Allah ya sa kuma al'umma za su amfana da kai wannan ya ce ina bibiyar karatutukanka na lura idan za ka yi karatun sallah kana yawan karanta ƙarshen suratul mu'minun da suratul naba malar da Allah ko akwai wani sirri idan akwai a taimaka mana shi to na farko dai duk wani liman da ka sani kawai in ya zo fa karatu kawai abin da ya zo masa yake karanta galiba yanzu za mu yi isha'i wallahi ban san me zan karanta a yanzu ina wallahi ban san me zan karanta kuma za mu zo magariba kafin in shigo masallacin nan kafin in ma tashi anan ban san me zan karanta galiban haka abin yake zuwa kana gama fatiha abin da Allah ya jefo maka kawai sai ka dora ya rage kawai a kana neman kana nufin ka tsawaita sallar to sai ka ja mai tsawo a gajere za ka yi ka san inda za ka wannan shine galiban abin da yake faruwa galibi da wahala indai ba wani bi wani tsari mutum kuma yake da shi daban ba wai a ce kafin ya sallah ya san me zai karanta haka abin yake zuwa kuma kawai Allah ne yake kawo kawai shikenan abu na biyu to a wannan bayan fatiyan ne duk kulle kullen da neman yake anan yake yana wala dallin ka muku gama amin dinku ya kokolwar ta mai ta faɗa masa me zai karanta Allahumma illa akwai limaman da suna da fiqihu in wani abu ya faru ko an yi wata lacca ko an yi wani wa'azi ko an yi wani abu ko wani abu yana faruwa to sai ɗauko su ayoyi da suke da alaka da abin da ake tattaunawa to wannan yana faruwa shi kuma shi kuma daman kwakwalwa tana iya tuno maka ai akwai ayoyi kaza sun yi kama da kaza to sai mutum ya karanta ko kuma yana so limai yana so isar da wani saƙo wataƙila yana so isar da wani saƙo ko Allah ya jarabi gurin akwai munafukai da yawa sai ta karanta ayoyin munafukai wa'azi yake musu ko akwai masu son kafirai wasu suna son kafirai da yawa sai ta karanto ayoyin da suke magana akan ake su a guje su ko akwai kaza da sauransu ma'ana liman yana da kuma tsarin da in ya zo ya gama fatiha zai ce to kaza yake so yi to akwai ayoyin wa'azi a cikin sallah bari ku ji wato idan liman ya zo yana yin sallah akwai ayoyin da suke magana akan azaba kawai akwai kissar da Allah mutum zai kawai ta karanta Allah yana magana ne akan hukuma wuta wuta wuta wuta idan ranar yana so ya kai wuta ne to sai ta karanta muku wannan ayoyin don ku tsoraci wuta wani lokacin kuma za ku ga liman ya dauko bayanin gidan aljanna ne har ya gama sallar yawo yake akan harkar aljanna kawai to qur'ani ne duka yana da yanci yayi wani lokacin kissa akwai ayoyin da suke da sibigin kissa me kissa labari idan lima yana so sai shiga kissar wani annabi kawai sai ce yau Musa zai karanta kissa annabi Musa a raka'ar farko kissa annabi Musa raka'a ta biyu kissa annabi Musa ko kuma yace raka'ar farko kissa annabi Musa raka'a ta biyu kuma kissan dan uwansa annabi Haruna ko kuma raka'a ta biyu kissa annabi Sulaiman ko raka'a ta biyu kissa annabi Dawud akwai ayoyi na kissa kissa a cikin alkur'ani akwai suratul qasas ma akwai suratul anbiya ma to shi ma dai ya rage ga zaɓin da liman yake so yayi akwai limamin da za ga shi kullum yanzu ko limaman haramin nan kowa za ka iya faɗin ina fi karkata a sallarsa akwai limamin da shi kissa yake kawa in dai zai kama sallah to kissa zai kawo muku a cikin kissa kuma zai fitar da sako akwai kuma limamin da yanzu a madina sheikh budair salahul budair shi kuma liman ne da yana girgiza masallaci shi kuma aqida yawanci ayoyin da suke magana akan aqida tauhidi su zaka je na buga speaker nan da su saƙon tauhidi shi kuma kowa da irin kuma abinda abinda yake tsoro ne ba sallar tarawih ko tahajjud ba ita wannan kuma da ka gabi abinda ya zo maka shine zaka dora akai to akwai ayoyin wa'azi waɗannan surori a fahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un shi kuma ana jan hankali ne wannan rayuwar duniyar fa ba wai a banza Allah ya halice ka ba ana gaya maka cewa ba fa dan wasa Allah ya halice ka ba Allah ce yanzu kuna tsammanin na halice ku ne dan wasa ba za ku koma gare ni ba so idan liman yana so ya tunatar da ku wannan rayuwar fa Allah ya halice ku ne da wata manufa kuma yana so ya nuna maka cewa ba za baka koma ga Allah to sai ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fa ta'ala Allahu al-maliku al-haqq kaga ya yaba Allah ya maka wa'azi ya nuna maza koma kuma ya yabi Allah ya yi tauhidi la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sai kuma yazo magana shirka wa man yadu ma Allah ilahan akar har zuwa karshe to duka kowace sura ko kowane ayoyi zaga wancan kuma innal lil muttaqina mafaza shi kuma magana yake akan aljanna labarin masu tsoron Allah to fa suna da rabauta innal lil muttaqina mafaza hada'ika wa anama wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa wannan duk labarin aljanna ne la yasma'una fiha lagawan wala kizaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba duk aljanna ne rabbis samawati wal ardi wa bainahuma har zuwa ƙarshe kenan kowace ayoyi akwai saƙo ne da ake fitarwa ba wai wani sirri ne na daban ko wani lagani ba sako ake so ka gane meye yake ciki da haka amsar ita ce ka je ka gane meye fassarar duk lokacin da limamin ya zo yana karantawa to kai kuma sai ka sai ka sai ka faɗaka daman an karanta maka ne dan ka faɗaka Allah ganar da mu wanda ya ji daɗin sallah jama'a shine wanda baya yawo a cikin sallah in an ce yawo an kabbara ya tafi mandawari daga nan ya mika sabon gari daga can ya tarar da kansa a kurna bayan nan sai ji shi a rijiyar zaki daga nan kuma ya biyo ta wajen ɗorayi can sai ka ji shi a gidan murtala malam idan mutum yana sallah zai gama zagaye kano gaba ɗaya ana tsaye a nan gudu wannan asara kenan asara to shi yasa ake so idan liman yana sallah ka rinka jin wai meye limamin ne yake so ya faɗa mana ne wallahi mala akwai wanda in an zo aka yi sallah wallahi in aka idar malam da hawaye yake tashi saboda me ya daku a cikin sallar me ya daku ya samu khushu'i ya gane me aka faɗa kuma ita sallah tana da lazza tana da ɗanɗano tana da daɗi malam ba abin da ya kai ta daɗi to amma wanda Allah bai bashi rabo ba shi kuma yana kabbara sallah tunani bai ma san mai limami yake karantawa ba sai dai in ya gaji da tsayawa sai ga har yanzu ba a yi ruku'i ba amma duk wanda yake sallah ko da bai san qur'anin abana ba yawan karantawa zai iya gane me ake faɗa yau da gobe to yana bin liman to sai ga gaba ɗaya hankalinsa ya dawo kan ayoyin da ake karantawa idan yi ruku'i sai ta tasbihi yana girmama Allah in yi sujjada kuma ya ta roƙa yi ta roƙa saboda lokaci yana ganawa da ubangiji tabaraka wataala manzo Allah yake cewa Bilal idan ya shiga damuwa yace ina Bilal ne ce gani arihna bi da Allah ka kira mana sallah mu samu hutu annabi yace a cikin sallah suna samun hutu Allah ba mu dashi wani yace ana bin sa azumi na farilla kuma ga su shawar shi fa ya dunkule su gaba daya yayi azumin sa na farillan da ake bin sa kuma ya ce Allah ya hada masa da su shawal ɗinsa a ciki to kusan abin da ake da bukata kai ramuwarka daban kai su shawal ɗinka daban ramuwa daban ibadar su shawal daban wannan shine fatawa mafi inganci da zaman lafiya to amma akwai wanda suke yin dabaru su ce ai annabi cewa yayi man sama ramadana wanda ya azumi ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal sai ya biyo da azumi kwaya shida daga cikin watan shawwal annabi cewa sai yayi azumi shida a cikin watan shawwal sai suke cewa to ai wanda ya azumin ramuwa ma ai yayi azumi wanda ya azumin kafara ma ai a dai cikin watan shawwal din da ya dai yi azumin to su waɗanda suke cewa kai wannan kun san abin da suke dubawa kawai shin a cikin shawwal kayi azumi shida chocolates of na nafila ne ko na ramuwa eh kayi azumi sai su ce to kawai sai ka haɗe niyya ka yi azumin ka na farilla wato na ramuwa sannan kuma Allah zai rubuta ka cikin inda za a lissafa shin a shawwal din nan ku kai shi da sai kwarai kuwa ai da azumin sa to kun ga kuma dai kun ga sai da na dan yi dabaru wajen yin bayanin nan ko ba ka bane to wasu suna faɗan haka suka ce a dunkule kawai kawai dai ai kai azumi to an shiga ribibi ke wasu kuma suka ce a wadda fata wadda ni ne na fi gamsuwa da ita kuma hankali fi kwanciya babu rudu a cikinta ko damuwa kai wannan kai wannan shi matsalar mai ramuwa ga sita shawwal mai ramuwa ga sita shawwal shi da sabani ne aka samu shi da annabi ne ya ce azumi shi da a shawwal to ga ramuwa sai suka ce waɗancan yaya ana bin ka na farilla baka biya ba zaka zo ka rungumi nafila fila kai daga nan dole a kanka wanda yau in baka yi shi ba Allah zai kona ka ba zai kona ka baka yi shi ba ka zo ka rungumi nafila suka ce abin da yake wajibi a kanka shine ka sauke na dole sannan sai ka zo ka yi na nafila tunda sita shawwal nafila ne da haka ba su yadda a yi sita shawwal ba ba a yi ramuwa ba sai suka hada wasu kuma suka ce a'a shi ramuwa ai mutum yana da 'yanci. ya yi ta jinkiri bai rama ba sai lokacin da iga dama ya samu sarari haka ne ba wanda zai ce dole idan ana bin ka ramadan sai ka rama su a shawwal ba wanda ya fada kana iya bari bayan zulhajji wal muharram safar rabiul awwal rabiul sani jimada wala jimada akhira nana aisha take cewa nakan kai har sha'ban ma in rama azumin mukana to kaga sai suka ce lokacin ramuwa lokacin ramuwa muwassa ne wakt muwassa in an ce wakt muwassa lokaci ne mai faɗi yana da yalwa ma'ana shari'a ta baka dama da yalwa to lokacin kuma shi sitta shawwal fa suka ce ai annabi ya ce sittan min shawwal to kaga lokacin takaitacce ne wata ɗaya ne to dan ka samu falalin sitta shawwal sai suka ce me kai sitta shawwal ɗinka tunda ku ai Allah bai zai kama ka ba dan ka ki karama farillar ka ha dan ka ki kai ramuwar farilla a shawwal ka zo kai su shawwal Allah bai zai kama ka ba tunda kana da yanci bayan shawwal kai ramuwar ka amma su shawwal ba an ce maka gashi a cikin shawwal in mun dauki ra'ayin malaman da suka ce ayi a cikin shawwal tunda dai annabi ya riga ya ware shawwal tunda akwai wani ra'ayin da suka ce ba sai a shawwal ba wannan ba shi muke magana ba To, waɗancan malaman da suka ce lallai sai an yi ramuwa sannan ai sita shawwal. Suka ce, to, ai annabi ya riga ya bayani a cikin hadisi cewa man sama Ramadana. Wanda ya yi azumin watan Ramadan suka ce yanzu dan Allah mutumin da ya yi azumi ashirin da biyu, ashirin da uku, sha bakwai, sha takwas. Yanzu zai je ya gaya wa abokinsu cewa ya yi Ramadana? Ya yi? Bai gama ba. suka ce abinda annabi yake nufi wanda i gama ramadan sai ya biyo da nafila sai ka fara gama annabi yana nufin sai ka gama to shi ma sai suka sake cewa wannan cewa sai ka gama din ko kuka makala kuka ƙara kawai dai annabi ya ce wanda ya azumin ramadana to kuma ai yanzu shi wannan wanda ya azumin ramadana ana bin sa ramuwa kai zaka ce bai yi ramadan ba to haka abin yake ta ja dan haka duk wannan ra'ayuka guda biyu malamai sun faɗa wasu sun ce ka iya nafilarka daga baya kai ramuwarka saboda akwai yalwataccen lokaci wasu kuma suka ce a'a ka fara sauke nauyin farilla sannan ka yi na nafila kuma wannan shine yafi inganci ka sauke na farillar dan baka san gobe ba za ka kai ko ba za ka kai ba wannan yace yana cikin sahur sai dai liman din an gwasu yana ghairil maghdubi alaihim waladdallin ma mu sun dauka amin shi kuma ya da dumamen a gaba ya za a yi sai ka karisa ka sha ruwanka sai kuma ka tafi masallaci insha Allah shine abin da malamai suka bada fita bai sani ba yana cin abinci ya zo a hadisi wanda yake cikin cin abinci lokaci yayi albijir yake to ya karisa ya tafi amma masu wara masu tsantseni masu takatsantsan sai su dakatar kuma wasu din sun ce ka dakatar amma wasu sun ce a hadisi annabi ya ce ka karisa yanzu in ka tashi baka duba agogo kai ka ci cin abinci sai da ka sai da ka daga kanka sai ka ga a a a ai an yi as-salatu wa sai ka dan karasa dumamin ka sha ruwanka sai ka ce subhanallahi subhanallahi sai ka koma an baka damar kai wannan in kuma ka tsaya ka kyauta yayi haka da sauransu Allah ba mu dacewa Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka sa aljanna makoman mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh